الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa barka mu da dawowa hutu za mu tura a wato wannan zama kenan shi ne zamanmu na shida kenan a rana ta biyu wannan daura da muke gabatarwa a damagaram a cikin ilimin balaga da alaƙa shi da alƙur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu muna amfani da littafin albalagatul wadiha galibi muna faɗar babi sai mu faɗi ƙa'idodi can ba a rasa ba wani lokaci muna faɗar waɗansu misalai da aka kawo cikin littafin sannan kuma muna komawa zuwa ga littafin al-itqan fi ulumil qur'an dan mu bayyana alaƙar wannan ilimin da alqur'ani mai girma wani lokaci kuma faɗi waɗansu misalai cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam don saboda wato ya zamanto abin an kulla alaƙa yadda mutum zai fahimtar akwai alaƙa kare ɗauki abin bai da wani muhimmanci za mu tashi a safha ta 97 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ko mu ce gomiya tara da bakwai don na ga an fi amfani da gomiya tara muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya in muka duba a safha ta 97 a cikin albalagatul wadiha a wannan taba'a da take hannuna sun kawo al'amfila an gane ko za mu ɗauki waɗanda amfila a da saifu ila ƙirabi takobi ya koma cikin kubensa wahallan laifu mani a gabi zaki ya koma cikin ƙuncinsa kunci asalin kunci gidan zaki ake kira kunci ko a ce gidansa an gane ko to ga baiti kuma da mutanabbi wancan ba baiti bane wa man yaku zafa min murrin maridin yajid murran bihi alma az-zulala duk wanda ya kasance yana da zafa min murrin bakin shi na da tsaci baridin bakin shi mara lafiya ne kenan mutumin da ke fama da masassara zamu ce ko zazzabi ya ji murnan bihil ma'a zulala sai ya sami ruwa tatacci ruwa sai ji su mata ci gare su ya ce ƙafa'at jahizatu ƙaula kulli khatibin jahizatu wata mata ce ta yanke dukkan magana wani khatib mai khutuba to yanzu sai muje zuwa ga ƙa'ida kafin mu dawo sun ka ce alƙa'ida ƙa'ida al-isti'aratu tamthiliyya ita isti'ara tamthiliya ba at-tashbihu tamthili ba intabe mun wuce at-tashbihu tamthili an gane ko kuma ita isti'ara asalin ta tashbihun ne hudifa ahadu tarafaihi to nan isti'ara ce tamthiliya ita isti'ara tamthiliya tarkibun tarkibi ne ma'ana sai an hada jumloli istu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu amma wannan tarkibin an yi amfani da shi jumla ko jumlolin an yi amfani da su ba abinda aka dora musu na asali na yare ba a wurin da aka yi amfani da su li alaqatil mushabaha saboda akwai kamanceceniya ma'a qarinatin mani'atin tare da qarina wadda take hana min iradati ma'nahu al-asli an gane ko ba ma'ana ta asali ake nufi ba anan sai mu gane cewa wata magana ce aka yi a wani wuri yanzu sai aka ɗauko wannan maganar aka yi amfani da ita a yanzu misali ko a wani wuri an gane ko amma abin da yasa aka yi amfani da wannan maganar kamanceceniyar abin da ya faru ba don saboda lokacin ne abin ya faru ba an gane ko to in muka duba cikin wannan littafi da nake gaya muku na sheikh abdullatif shuwairif a tadribat juz'i na sha na uku a safha ta 195 ya kawo bayanin yadda za a bambanta tsakanin التشبيه التمثيلي da الاستعارة التمثيلية kenan faji san 95 wanda yake da littafin sai ya koma can a nan da an ka ce adar saifu ila ƙirabihi takobi ya koma cikin kubensa ko kuwa halal laifu mani a gabihi zaki ya koma cikin kuncinsa ko gidansa kun ka ce limujahidin عاد إلى وطنه بعد سفر mutum ne ya je jihadi bayan ya je jihadi sai ya dawo zuwa garinsu ba da safarin bayan ya yi balaguro so yanzu kamar yadda kube ko takobi yake fita daga cikin kube ya dawo kun ga fitar shi daban kenan kamar balaguron mutum daban dawowar takobi cikin kube ita ce aka kamanta da fitan mai jihadi ya ji ya dawo kaga ashe mutum daban takobi daban kube daban gida daban amma alakatul mushabaha wanga ya fita wanga ya fita wannan ya dawo wannan ya dawo ba sani ko mun fahimta ba to shi ake kira isti'arar tamthiliya wa halal laysu mani agabihi shi ma zaki ya koma gidansa asalin maniya shine wurin da aka hana dama ko gidanka ai hana su da kai kowa ya shiga an gane ko sannan wa man yaku zafa min murrin maridin yajid murran bihi alma az-zulala in ji mutalabbi duk wanda bakin shi bai da lafiya an gane ko to idan aka bashi ruwa masu sanyi masu abin nan tatattun ruwa zai ce waɗannan ruwan suna da mi suna da ɗaci yanzu al'ada ce ga mutumin da yake da zazzabi ko masassara in aka bashi ruwa sai ce ɗaci gare su to na wannan ana ba da misali ne sun ka ce mallam yurzaku zauk wanda ba a arzita shi ba da ɗanɗano li fahimi sha'irin ra'i don ya fahimci sha'ir wanda yake mai burgewa mai kayatarwa shine ar-ra'i amma nan ba haka zamu ce ba wanda ba a bashi zauki ba na fahimtar alqur'ani da sunna in kuka dubi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da'awa a makka larabawa ne fa qurayshawa ne cikin makka akwai qurayshawa cikin qurayshawa ba akwai yan gidansu amma ba su fahimci alqur'ani ba to menene mushkilat mushkilan ba daga qur'anin bane shi qur'ani wadih ne amma matsalar daga gare su take shi yasa da Allah subhanahu wata'ala yace zalikal kitabu la raiba fihi wannan littafin babu shakka a cikin sa sai malamai suka yi sabani don nan akwai wata rigima da tattaso in mun ka ce la annafiya lil jinsi Allah ya kore kowace irin shakka a cikin alkur'ani kenan ba za a samu shakka ba sai waɗansu sun ka ce a'a nafiyun ne kenan khabarun ne uri da bihin nahayu ya kuma insha Allah ya ba da labari ne amma hani ne aka yi ma'ana ma'anar shakakkun shakka waɗansu malamai suka ce a'a larai ba fihi babu shakka amun ne maksusun domin akwai waɗanda suka yi shakka cikin alkur'ani Allah ya ce fahim fi raibihim ya taraddadun ya shakku da fil qur'an wa fi akhbaril qur'an to amma mushkilar ba ƙur'ani bane ya kasa ba su hujjojin da zai gamsar da su su ne an ba su da hankula da za su fahimci alƙur'ani to shi yasa kenan dan ruwan ba su ne ke da matsala ba an gane ko ba ruwan ne ke da matsala ba ruwan lafiyar sulau harshen ne bai da matsala shi yasa wani lokacin ba malami ne ya kasa ba da hujja ba kwakwalwar ce ba za ta karɓi gaskiya ba ko don jahilci ko don son rai Allah ya mura tsani qata'at jahizatu qawli kulli khatib jahiza sunan wata mata ce ana cewa wata mata ce daga kabila ta juhaina wata juhaina juhaina kabila ce daga cikin kabilun larabawa zaka wata madara ana rubuta wata juhaina ba sunan madaran bane an gane ko ita wannan matar wani daga cikin kabilar su wanda za ku ji ana kira Abdullah bin Uwad al-Juhani daga cikin masu bada sallah a masallacin Makka cikin wannan kabilar ya fito to ɗaya daga cikin mutanen wannan kabilar sai kashe mutum kusan can lokacin larabawa jahiliya ba su da aiki sai irin wannan rayuwa ta ta'addanci shan giya kashe-kashe gashi nan waɗannan su zalunci wani suke waɗannan hari sai ɗaya daga cikinsu sai ya kashe ita wannan ƙabilar kashe mutum to sai aka taru wannan ƙabilar ta yi taro ya za mu yi mu ga mun biya diya ga waccan ƙabilar saboda a zauna lafiya aka tattaro shi yuhul ƙabila ana tattaunawa ana daga tattaunawa ana ba da shawarori sai wannan mata ta zo da ta zo ita jahiza sai ta ce musu aiwa ne kabila kaza ta kama shi ta kashe shi ma'ana dan uwansu wanda ya kashe wancan kabila mutum ai har ya shiga hannu an kashe shi to yanzu me za a yi akwai zancen wani bayani sai kowa ta tashi daga nan sai aka ce qata'at jahizatu qawla kulli khatibin to sai zama to masal ne duk lokacin da za a yi wani abu sai aka iske an kare le medicine après la mort inji baturi shikenan bai da wani amfani ka sai zaka sai mutum magani sai aka ce maka ai mutumin na Allah ya masa rasuwa zaka sai maganin sai a ce qata'at jahizatu qawl kulli khatibin kaga nan ba zancen jahiza ake ba amma lil mubasala ce ta za a kawo shi an karin magana kenan wanda kuma akwai littafi ana kiransa jamharatu amsalil arab littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaskiya ka irin waɗannan don irin wannan yake sa ɗalibi ilimi ya fassara kalima bai san ma'anarta ba malami ya kama magana baka san cikin amsa da take ba sai ka fassara ta sai a je ba a tashi a tashi baran baran ban tunda me ake nufi da kaza ajiye shi tukau kulli khatib wani sai ce kawai an ce wata mata ta yanke magana khatibi yalla mata ce wanda ba ta da mutunci kaga ba haka ake nufi ba eh don haka dalibai ilimi yana da kyau mu yi hattara saboda sanin uslubin larabci zai taimaka ku wajen fahimtar shi alqur'anin da kuma sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai kuma wani malami da yayi al-amsalul alamiyya malami ne na kasar misra shi ya hada amsali da larabawa da wanda ba na larabawa ba al-amsalul alamiyya sannan kuma ina ganin akwai littafai mu'ajamu amsalul arab wanda shi ma wani malami ne yi shi don haka indai an same su aka sa cikin maktaba kaga ɗaliban ilimi za su iya amfanuwa da su an gane ko to wannan ita isti'ara tamthiliya nan safha ta 105 sun kawo wani bayani wanda ba mu da bukatar sai mun yi bayanin shi shine sun yi bayanin balagatul isti'ara kamar menene amfanin isti'ara da kuma irin yadda take nuna kwarewa cikin zance wannan dalibin ilimi shi da kanshi ko malamin sa ya kamata ya masa bayanin wannan ba sai mun shiga cikin bayanan da suke gudan bayanan suna da yawa yanzu za mu tashi a safha ta 108 sai suka kawo unwani almajazu almursal wanga in kuka duba can cikin majaz imamu suyuti ya yi bayani mai yawa a kansa to don haka yanzu ba za mu tsawaita bayani kansa ba amma za mu ɗauko ƙa'idodin da suka ɗora don mu sake tunatar da kawunan mu abin da ya gabata alkawa'id safha ta 110 almajazul mursal in an ka ce majazul mursal majazi ne wanda an sake shi gairu mutlaq kalimatul ustumilat fi gairi ma'anaha al-asli kalima ce wanda aka yi amfani da ita ba cikin ma'anarta ta asali ba amma li alaqatin saboda wata alaka amma gairal mushabaha ba kamar ciceniya ba domin in abu alaka shi ta zan mushabaha zai kuma mi zai kuma isti'ara ma'a ƙarinatin mani'atin tare da ƙarina wadda take hanawa min iradati ma'anar asli cewa ba ma'ana ta asali ake nufi ba kunga mun kawo su akwai asababiyya alaƙatuhu sababiyya mun ka ce Allah ya ce inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum sai an ka ce yuzabbihu abina'ahu fir'aun yana yanka ƴaƴansu alhali ko fir'aun ba shike zuwa dauki yuka ba amma dai ya ba da wato umarni a duk yankunan da yake da mulki a yanke da inda na bani isra'ila in namiji ne akwai kuma al-musabbabiyya nan da suna kawo shi ne musabbabiyya sababiyya sabab shi ya fitar da shi koko musabbabiyya shi abin abin da ya haifar da shi daga baya shi ko na sai ya haifar da wannan kamar yadda muka kawo huwa alladhi yunzilu lakum min as-sama'i wa yunzilukum min as-sama'i rizqa Allah ya saukar da arziki an gane ko muka ce nan rizqan wadansu malamai sun ce nan sababin rizqi domin ruwa shine sanadiyya arziki wanda zamu samu mu noma mu samu abincin da muka ci an gane ko sai da mutunan rizqa kenan ma'anahu al-khas domin akwai rizq bi ma'anahu al-'am dukkan arziki wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun aljuz'iyya wani lokaci alaƙar shi juz'iyya ce kamar yadda muka kawo ya ji aluna asabi'ahum malamai suka ce anamilahum ake rufi don dan adam ba zai isa yatsansa gaba ɗaya ba sai dai sashen yatsan nasa alkulliya wani lokaci kulliya ne za a faɗi sashe amma ana nufin mi ana nufin gaba ɗaya kina aksikin wancan ma'ana za a faɗi kaɗan kamar yadda an ka ce misali ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمود أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل سيكت وقرآن الفجر ده قرآن الفجر الفجر هنا القرآن دي ها أنا نفهم كراتون ده أكيين القرآن أتكمي أتكين صلى الفجر كذا أطلق قراءة وأريد بها الصلاة اعتباري ma kana wani lokacin za a yi itlaqi abu ana nufin abin da ya kasance akan shi mun yi bayanin wannan can cikin al-itqan wa atul yatama amwalahu ku ba marayi dukiyoyinsu kan ku marayi ba za ba shi dukiya ba in ko yan balaga ya fita zama maraya amma ku ba waɗanda suka kasance canza marayi ne ina fata ana fahimta ta bi itibari ma kanu alaihi wanda kuma in za ku ba su kamar da malamai suke cewa akwai shurut Allah ya faɗe su wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum kaga al'amru nan al'amru atu mutlaq ne amma yuqayyad bi shurut sai ka kawo su wanda shine dalilin da yasa da yawa daga cikin yanzu dalibai suke cikin matsala kaga amru ko nahayu baka kallon shurut da dawabit na tanfidin wannan amr yana daga cikin abin da ke afka mu cikin matsaloli yanzu nan ba mu fahimtar shari'a duk umarnin da ya zo cikin alkur'ani duk halin da ya zo cikin alkur'ani duk umarnin da ya zo cikin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ta inganta duk halin da ya zo akwai shurutun wa dawabit karkashin su ka an ka ce wa aqimus salata ku tsaye da sallah kana zuwa kai sallah ba kai arwalla ba to ina ayi sallah ita ce ayi amma dole sai ka sanar cewa sallah tana bukatar mi alwalla ya ayyuha alladhina amanu idza qumtum ila as-salah in zaka sallah kana dubin kudu ko arewa wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra sai ka kara shi to ashe cewa an ce ayi kaza ba tare da an hankalta ba sharuɗa ba shi na daga cikin abin da ke afka mu cikin matsala sannan ko an hankalta ma sharuɗa ko sun cika sai an bincika in ba a samu abin da ya hana ba shi ne abinda malaman usulul fiqh suke kira da malaman alqawaidul fiqhiyya da malaman shari'a da malaman almaqasid ash-shar'iyya shine tawafur ash-shurut wa intifa'u al-mawani duk wanda bai aiki da wannan kaida zai afka cikin matsala tawafur ash-shurut wa intifa'u al-mawani duk wata matsala kafin a tabbatar da ita sai sharuɗan ta gaba ɗaya sun cika kuma in sun cika ko da sun cika ga su zahiri sai in ya zama to babu mani wanda zai hana abin ya tabbatu bari in ba da misali yanzu misali mutum ne ya zo da ya zo ba mu san shi ba an gane ko sai sai ya ɗauki alkur'ani gashi musa alkur'ani sai ya jifa da alkur'ani misali misali nake bayarwa ba na ce aikata ba mi za mu ce wannan mutumin eh kafiri wanda ya ji wani alkur'ani kafiri ne tun da istighfaf ne bil kitab ko istihza'i kai da alkur'ani da baki balantana istighfaf to amma yanzu idan aka zo za a tabbatar a wajen fatawa ko wajen alkali a matsayin shi na mutumin nan ya aikata laifi ba haka za a yi mai shari'a ba abu na farko sai a binciki hankalinsa ko da an ka duba ashe daga kabanu na ya kubciki ana bilatai kana cewa za ka tabbatar mishi da hukunci a al'aql na biyu balaga sai an ka zo an ka iske ba baligi ba ne yaro ne ɗan shekara goma sha uku misali ko sha biyu amma jiki ne gare shi mai girma bai balaga ba za a zartar musu da hukunci a'a sai aka zo gaba sai aka iske a'a wannan alƙur'anin an gane ko wani mutum ne ya turo shi alkur'anin na hannun shi sai ya buge shi sai alkur'anin ya kumce ya kwani kaga nan a matsayin mi khata ne a'a kafirai ne suka rike shi kato biyu na rike da alkur'ani suka jijjiga suka yi jifa da shi nan mukrah ne man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha to an tabbatar da kuma yanzu ba mahaukaci bane ba tilasta da shi akai ba sai aka iske a'a alqur'ani an alqur'ani ne amma na ansa dictionnaire na ansa dictionnaire shi ko ne shi yana tunanin ni Qur'ani qur'ani shi na tunanin dictionnaire Dictionary.
ne kawai sai jiwa da shi ba a kama shi domin akwai ni akwai jahilcin menene yake dauke da shi muna fahimta da ke muna yanzu kun ga ashe dole kafin mu zartan masa da hukunci muna buƙatar sai sharuɗa sun cika to yanzu a kaddarta duk waɗannan sun cika gashi mutum ne mai hankali gashi mutum ne musulmi gashi ba cilistar da shi aka yi ba ba mantuwa ya yi ba ba kuskure ya yi ba ya san Qur'ani kuma ya san ƙur'ani kuma ya jifa da shi ni dawo da shi eh? ha? sai a musu hukumci a kafirtar da shi ko sai mu ce a akwai saura Ah. akwai almushawishatul fikriya annabi musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim annabi Allah ne kuma annabi Allah bane manzan Allah ne kuma manzan Allah bane kaga annabin Allah ne manzan Allah ne kuma shine daga cikin ulul azmi min ar-rusul Allah ce walamma raja'a Musa ila qaumihi qabbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum wa alqal alwaha annabi Musa alluna at-tawrat shi ne je karbo su babu ta shakka ya san magana Allah ce a matsayin jifan su za ka kafa da annabi Musa ne Ka gani? amma me yasa saboda al-mushawwishat al-fikriya idza jawazat al-hadd to tukhatti al-malaka al-aqliya suna rufe hankali baka san abin da kake yi ba to na Allah bai kama annabi Musa ba saboda na farko annabi Musa ya yi fushi ne don mi don Allah ne ya fushi ba don wata bukatar tashi ta duniya ba na biyu kuma annabi Musa fushin shi ya kai inda bai da control shi yasa Allah da kansa ya ce walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwah to idan ya zama to zamu yi hukunci ba ba hankalta ba tawafur shurut wa intifa'ul mawani' galibin hukumce hukumcin da muke yi duk sai su je akan kuskure shi yasa wannan ina kira ga ɗalibai yan uwana kada ka zamanto da an kama magana ko hukunci shi yasa kuke na alƙali wani lokaci na cewa aje a dawo aje a dawo saboda matsalar yana buƙatar ya ƙara bincike kanta to idan ba haka ba sai ka tayin hukunci akan kuskure daga dama daga baya ka dawo kai ta nadama Allah ya taimake mu to nan bai itibari ma kana kenan ba a ba su sai da sharuɗa wanda su ne suka kawo wannan magana wajen wa'atul yatama amwalahum muka ce kuma fa'in alastum minhum rushda bai itibari ma yakunu game da abin da zai kasance kenan bai kasance ba wala yalidu illa fajiran kafara in an haifi mutum kuma ba kafiri bane kullu mauludin yuladu ala alfitra wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala fitrata allahi allati fatara an-nasa alayha kana al-kufru tare gituwa yake yi قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا بقى تاتسجيا سيري أي تاتسج إنبي ko in yankuna muna a gurza hatsi a mai da su burkutu almahalliya da kuma alhaliya duk mun yi bayanin wannan kamar yadda anka ce eh, fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun kaga fi rahmatillahi ai fi makani rahmatillah domin ita rahama ba a ganin ta balantana a shiga amma wurin da take ne za a shiga ban sani ko mun fahimta ba falyad'u nadiya kaga falyad'u ahla nadihi domin shi wurin ba a kira sa sai dai a kira mutanen da suke zama a wurin ban sani ko mun fahimta ba to kun ga shi da ilmul balaga cikin lugha yana taimaka maka ka fahimci sirrin lugha ilmu na usulul fiqh da ilmul maqasid ash-shar'iyya suna taimaka maka ka fahimci inda shari'a ta sama gaba ilmu usulul tafsir yana taimaka maka ka gane yadda ake tafiyar da tafsiri ilmu usulul hadith ko mustalahul hadith ko ulumul hadith kamar da suke da cewa yana taimaka ma in ana tattaunawa kan hadisi ka gane idan aka sama gaba idan babu waɗannan gare ka kai kokari ka koye su ka fahimci in ana magana me ake cewa saboda ka zamanto ɗalibin ilimi mai gina iliminsa akan mi akan usuli malamai suka ce man hurifal man hurimal usul hurimal usul duk wanda an ga haramta mishi sanin usul na adafin usulul ulum an haramta mishi zuwa ga ilimi ilimin ka sai zama to nuska ce mukarrara kullum ana magana sai ka ce kai shirme ne mu mai daba a yo shirme ne baka yadda ba ina da lalle kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin haka muna kira ga yan uwa a canza masira ta ilimi a karanta ulumul ala a karanta ulumul tatbiq a karanta ulumul ala ai hakuri suna da wahala farko suna da wahala shi yasa kake da mutane ba sa son su mutum ya fi son da a karanta mishi nahu ya fi son ai maza maza a bashi wani littafi na fiqh ya karanta ya tafi a'a in ka fahimci nahawun nan shi ne sawa kullun cikin karatu kana da ta cewa amma in ka ji an ka fassara ma littafi ka iya bayani ka fassara amma in ka manci abin da malam ya faɗi kai ma karatun ka ya tashi aiki shi yasa wani malami da ake ba da labarin sa duk da yake kissa ce ta malaman zawai karatun da ake fassara mishi to yana sanya fassara a gefe an gane ko kuma sai yi itimadi a kanta to sai Allah kaddara aka yi gobara gidan malam littafai sai suka kone almajirai suka taru ce a ai karatu ya kone kun gani shi yasa su ulumul ala wuya gare su amma su ke gina ka fondation ce su ko ulumul tasbih kana iya shiga amma kamar mutum ne ya shiga kasuwa da kasuwanci bai sai da ake kasuwanci ba wannan shi ne shi yasa kuma da yawa mun fi son haka ka fi son ka ɗauki raddul azhar a fassara ma shi wanda ya rubuta raddul azhar ke ce ba an ka bai ulumul ala ba da bai yi ulumul ala ba ce ba an ka da rubuta raddul azhar ni kake nufi duk wanda ka gani malami ne na ta'alifi akan waɗannan qawaid ne yake ta'alifi ba sai kuma na fahimta ba to don haka ya kamata ƴan uwa mu ga maka mu gaskiya al-majazul aqli a safhata 115 akwai majaz akli mun yi shi can cikin al'itkar da ya kawo shi shine majaz na hankali an gane ko sun kawo misalai wanda suka kawo masu yawa waɗansu imamu suyuti ya kawo su kamar irin ayoyin da aka kawo وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا كأن شي حجاب شي كي كاريوا با شي أتي كاريوا با كنا أطلق اسم المفعول أريد به اسم الفاعل ساترا كنا إنه كان وعده مأتيا أي إنه كان وعده آتيا القول الله بيجي ina fata ana fahimta ta sannan kuma kamar dai inda ake cewa misali naharu za'idi sa'imun wa lailuhu qa'imun yinin az-zahid mutumin da yake gudun duniya duk da yake zuhudu abu ne da bukatar shurutu da wabit zuhudu irin wanda shari'a ta yarda da shi ba shine ka guje ma duk abin da Allah halatta wa ba naharu za'idi sa'imun mai gudun duniya yinin shi yana azumi ma'ana ana nufin shi mai mutum yana azumi a cikin yini wa lailuhu qa'imun daren mai gudun duniya yana ni yana kiyamun laili amma ana mutumin yake kiyamun laili an danganta tsayuwar zuwa ga dare saboda cikin dare ne ake yi ina fata ana fahimta ta to kun ga wannan shine ake kira al-majaz al-aqli kamar yanzu a ce jadda jadduka kokarin ka yayi kokari amma ana nufin kai ne kai yi kokari ina fata an fahimce ni kamar yadda abul firas al-hamadani daga cikin shu'ara yake cewa sayazkuruni qaumi idza jadda jadduhu mutane na za su tunani idan wahala su ta kai wahala ina ba ta afimci ni ma'ana yana alfahari ne da kansa kasar shi abu filasar habazani mutum ne wanda yake kun san cikin sha'ir akwai al'agrabu sha'iriya wa irin su umrul qais wasful khamr wal khayl wasu kuma shaja'a kamar cikin sha'irul hamasiyya agrabu sha'ir dai akwai al-ghazal akwai at-tasbib akwai al-minan suna da agrab dai da dama to shi abu filasar habazani ya dauki wajen shaja'a yana nuna cewa shi zarumi ne ma'ana mutane shi za su tura da shi saboda yana da kokari don da duk babu shi za a san ko ya yi balaguro ko ya mutu za a san zarumi ya mutu to alkawa'id safha ta 117 sun ka ce almajazul aqli shi majazi na hankali huwa isnadul fi'li za a danganta fi'ili aw ma fi ma'anahu ko abin da yake da ma'ana ta fi'ili ila ghairi ma huwa lahu ba ga wanda asali ya aikata shi ba li alaqatin amma saboda alaqa ma'a qarinatin tare da qarina mani'atin min iradati al-isnad al-haqiqi wadda za ta hana ayi dangantaka ta haqiqa sannan abu na biyu al-isnad al-majazi shi ko isnadi na majazi yakunu ila sababil fi'l a danganta abu zuwa ga sababin fi'ili sababin fi'ili sai a danganta shi a ce shi yayi aikin an gane ko sababin fi'ili shi yanzu sai a ce kudeta ta kashe mutane da dama ya kudeta bai ta kashe mutane ba amma ta sanadiyar ta an gani an kashe mutane da dama au zamanihi ko ko zamaninsa sai a ce zamanin kudeta ya kashe mutane da dama amma ana nufin a wannan zamanin aka samu kisa mai yawa au makarihi ko a ce wurin da aka yi kudeta ya kashe mutane da dama amma ba ana nufin ba ne yurin au masdarihi ko ko masdarkinsa an gane ko inda ya samu asali wanda ya bada umarni kenan aw bi isnadil mabniyi lil fa'ili ila al maf'uli ko ko a dauki fi'ilin da za a kama fa'ili sai a maida shi zuwa ga maf'uli a ce maf'uli ya aikata alhali kuma maf'uli shine aka yi aka aikatawa aw al mabniyi lil maf'ul ila al fa'il ko ko a dauki mabniyi lil fa'il a maida shi zuwa ga fa'ili kamar yanzu misali nan inda ɗaya daga cikin shu'ara yake zargi zuwa ga khutai'a ne yake ce ma abin nan ɗaya daga cikin abin nan nasu da'il makarima la tarhal li bughyatiha wa qa'ud fa innaka anta ta'imul kasi kaga ce da'il makarim ka bar neman mutunci da daraja la tarhal li bughyatiha kakka tafi don neman daraja ma'ana kakka yi aiki وقعد كزمنا فإنك كي أنت الطائم كي الطائم مي تيروا الكافي مي تفاتروا تو مي تفاتروا da mai ciyarwa da mai tufatarwa ai mutane ne waɗanda ana so su cikin al'umma to amma kuma makin shi ne yake gaya ma haka sai an ka gane a'a ba haka yake nufi ba yana nufin wa qu'ud fa innaka antal mat'um al maksum saboda lafazi karina tana iya canza shi mishi ma'ana misali bari mu bada da qur'ani saboda ɗan qur'aniyun kun san su wani lokacin matsalar su dole sai an kawo cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala yake cewa inna shajarata zaqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyi alhamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adhabil hamim dhuqa innaka antal azizul karim yanzu kafiri azizun na shi ka sha azaba karimun na a cikin wutar jahannama ana fahimta ta to shi sa waɗannan mutane wani lokaci ba su misali ba da alkur'ani shi zai sawar mi shi zai sawar wani lokaci ka huta da su ko da musu karɓi gaskiya ba dai ka san abin da ka gaya musu gaskiya ne ala ayyati hal sun kawo ijaba ta ababen da suka kawo da namuzaj in ka diba safha ta 118 sun kawo amsoshi ga wanda yake da littafin zai zo ya fahimce shi to anan kuma sai bayani na alkinaya wadda ita za mu ɗauka saboda lokacinmu ya fara tafiya kuma ga malamai nan sun zo sheikh malamin malam ilyas ya samu zuwa karkada kenan da kuma sauran yan uwar su kamu ziyara waɗansu sun tafi sai mu ba malam tun da an yi kinaya sai shiga cikin ilmul ma'ani malam ya rufe mu da waɗansu bayanai insha Allah ta'ala a safa ta 123 alkinaya asalin kinaya shine koyewa shi yasa yanka ce kunyawa ne an koye sunansa ne an kama wani suna in ce abu fulan sunan shi ne abban faɗa ba ana fahimta ta to wannan shi kamata mu gani sun kawo waɗansu misalai wanda zan faɗi ɗaya daga cikinsu bar in gani ko biyu misali suka ce taƙulul arab a nan wajen kinaya larabawa suna cewa fulanatun waccan mata ko wata mata ba'idatu mahwal ƙurti tana da nisan wurin faɗuwar 'yan kunnai ba san kuna ce 'yan kunnai ba ne nan 'yan kunnai haka ne anan ko abinda ake sa a kunna to ya an ce mace tana da nisan wurin 'yan kunnai ma'ana ana nufin tana da dogon wuya ana ganewa wanda kuma cikin hadisin nan na ummu zar'in akwai irin wannan larabci na da yawa ku sami wannan hadisin amma a gama da sharha kuma in ta rikici a tambayi malamai larabawa suke cewa akwai wata mace da ake cewa khansa khansa wata mata ce wadda tana da dan uwa da ake kira sahr a lokacin jahiliya tana son sa sai aka kashe shi ta yi ta kuka ta yi ta jin bakin ciki wannan yasa take waƙe har ta shahara da waƙe na bakin ciki amma lokacin da musulunci ya zo ‘ya'yanta hudu aka kashe wajen jihari amma ba ta yi kuka ba saboda kaga wancan kuka ne na jahiliya wanga ko ka san ba kai asarar mutumin ka ba to za ku ga sakhar sunan dan uwan da ne yake sunan sakhar sunan duci ne laraba suna samun ‘ya'yansu sunan wani abu mai karfi saboda suna tsammanin zai mi zai zan mai jarunta tawilun najadi tace shi sakhar dan uwanta tawilun najadi yana da tsawon annajad kube mun san kube inda ake sanya takobi kenan ba gajeren mutum bane saboda gajeren mutum bai ɗaukar takobin da ya fi shi tsawo tacce rafi'ul imadi yana da tsawon imad gimshiki nan tana nufin kenan mutum ne mai ƙasa wanda suke masu ƙarfi ko kuma gidan shi gida ne mai bi mai daraja kasirun ramadi yana da yawan arramad toka ko habbi an gane ko idza ma shata idan dare ya yi sanyi ko idan aka yi sanyi shine shata rihilatar shitari wasaif to nan mi take nufi da tsawilun najat mai tsawon takobi ma'ana mutum ne mai tsawo kuma mutum ne mai mutunci rafi'ul imari mai tsawon gida nan ba ana nufin babban gida ba hakan ga gida wanda yake mai girma ba haka ke nufi ba a'a mutum ne mai ɗabi'o'i na gari kuma haka nan bane ana ba da labarin wani mutum yake zo yan wani ya ce ni gaskiya ya mace nake so ya aura amma yar babban gida ya ce yar babban gida ka so ya ce awo sai ya shi sai ya kai shi gidan mai gadin istat ya ce to ga inda za ka samu kuma babban da ka shi su akwai girma akwai girma to kun ga ba girman ake nufi ba kimar waɗanda suke cikin gidan al'ilmu yarfa'u baitan la'ima da lahu wal jahlu yahdimu baital izzi wal karam kasirun ramad yana da yawan toka na ana nufin mutum ne mai yawan yi ma baki abinci saboda ai ana yawan dafa abinci za a yi toka mai yawa to wannan shi ne a takaice kinaya ce an koyi hakikanin abin da ake son akai gare shi sai an ka dauki wani abu aka yi bayani to mu je zuwa ga ka'ida tun da na dan bada misali saboda misalan suna taimakawa safha ta 125 al-kinayatu lafzun utliqa wa urida bihi lazimu ma'nahu ita kinaya a kawo lafazi amma ba shi ake nufi ba lazimin ma'anarsa in an ce gidan shi akwai toka mai yawa ana nufin lalle tabbas ana yi wa ana yin abinci mai yawa ma'a jawazi iradati ma'ana ma'a jawazi iradati zalikal ma'ana kuma ba laifi bane bai hana hatta waccan ma'ana ana iya sata ciki domin in an ce mutum yana da toka mai yawa tabbas in an ka zo za a ce akwai tokan mai yawa amma dai ba ita ake nufi ba mutum ne mai yawan yin abinci misali don babaki ko don wata manufa tanqasimul kinayatu bi itibaraini ana kasa kinaya gida biyu bi itibari al-makniyyi anhu game da wanda an kai kinaya game da barinsa talafatu aqsa ta kasu gida uku fa innal makniya anhu qad yakunu sifa kiran tana yawa wata sifa ce da mun ka ce misali tawidu ato kathirur ramadi muna nufin insanun karimun wa qad yakunu mawsufan ko ko a'a wani abu ne wani mutum ne sai muka yi kinaya da shi tunda akwai sifa akwai mawsuf ko ba haka nan bane misali wa bil akhirati hum yuqinuna asalin shi wa bid daril akhirati hum yuqinun ko ko wa bin nash'atil akhirati hum yuqinun ko wa bil hayatil akhirati hum yuqinun kaga an shafe mawsuf din an kawo ni an kawo sifa kuma a larabci ana iya shafe sifa a kawo ni a kawo mawsuf innahu laysa min ahlik amma suka ce innahu laysa min ahlikan najina shi da ake rufi wa qad yakunu nisba yana yiwa nisba ne ya an ce nisba kamar fi'ili an gane ko fi'ili aikata wani aiki sai a kikinaya akan shi ina fata an fince ni kun ga yana yiwa a zo ga aikin da mutum zai aikata sai ba a faɗi aikin ba sai a yi amfani da wata kalima wadda za ta nuna ya aikata wato wannan aiki ina fata an fince ni kaga misali Allah ce aula mastumun nisaa ko kuka shafi mata kaga da fil haqiqa jamhur suna ta fiya cewa nan kinayatun anil jima kaga qur'ani bai fito bai ce kuka saru da mata sai ce aula mastumun nisa kinayatun anil fi'l to in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an zamu bar wannan sai zuwa gobe tunda lokaci ya tafi zamu zo mu yi bayanin kinaya da kuma yadda ta karkasu sannan sai mu shiga karatunmu na ilmul ma'ani insha Allahu rabbul alamin to yan uwa akwai Sheikh Malam Ilyas al-Ma'ruf la yu'arraf muna fatan malam ya rufe mu da rudan su bayanai masu amfani waɗanda za mu amfanuwa da su insha Allahu ta'ala malam fali tafaddal rako da bayanin da kake sai a gabatar muna sabari ma da yanzu na kawai sun koma gida
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم يا جماعه المسلمين a takaice ganin lokaci ya tafi lokacin sallah kusa na yi su malam yana bayani game da irin abin da kuka zo saurare na ilimin ala wani shi ne magana kwarai wadda ya kamata ɗalibin ilimin ya san da ita ilimin ala an ce wasila ne a gaya zuwa ga abin da ke gaba ne kuma haka ne ba za ka samu zuwa ga gaya gaba sai ka bi ta hanya ta wasila za ka samu cimma zuwa ya gaya ga ilimin namu ilimin roba ilimin fiki ilimin tafsir wannan iya bukata ga mai neman sanin fahimtar karatu da karan kanshi ya san ba kamar da ke faɗi ba an ka ɗauki littafi ba ka ɗauki baka da abun suka kuma ne kai ma babu ilimin rashin sanin wannan ababai da ka ɗalibi kullum ke zai ka shurara kullum ne da hayar da aka yi da kai kullum ne malam ya ce kullum ne malam ya ce kai bar ka ce me da yi malam ya malam ya gano kaza wannan hanyoyin da malam ya faɗa su ne jigo na fahimtar ilimin addini muna fatar cewa ku fahimci abin da kyau malam ya kalaka ta kusa ababe da dama kamar da zuwa samu da yawa iya bukata ka tare ilimi Allah ka ci gaba ga hanyoyi na sadarwa ga littafi ga abubuwa ko doka suna da sai da sauransu wannan abin ya ko iya bukatar muraja'a ba gurin ba kare muhadara mun zo mutum muhadara mun kare mun tafi da muhadara wallahi idan kare ya kai ilimin da abin da ba kare shi iya bukatar muraja'a da abin da ya muku kare bayan an je gida littafin da aka yi ne na alzamaki ne ɗalibi ne ko mahankali shi kotu shi kaɗai ya mora shi a kan abin da shi zai baka dama fahimtar abin da ka ɗauka muna fata za mu zafi da na gaba ko muna fatan allah ya ba ku albarka cikin ilimi da shi ne babba abu albarka cikin ilimi shi kuma mutum a rayuwa ya san ban sani ba shi ma ilimi ban sani ba ku san ban sani ilimi ya sani ba a sani Allah ta yi kiyo. Assalamu alaikum.
barakallah kuma da kuma kai shafi ya abdallah Allah saka da kai bisa kan wannan taujihat da ya mana a ƙa'ida ya kamata a bada goda da mintuna ɗan kaɗan ne watakila akwai masu ƙarin bayani ko wasu tambaya ko abin da ya kamata an mun kammala kun kunsa insha Allah sai ta yi sallah an bude dama akwai mai ƙarin bayani ko tambaya a bisa kan darasin da aka yi kaina na bismillah
Ah, ok, to a gurguje waɗansu mun yi su tunda tun bare ne muka Allah ya taimake mu muka fara wannan tsari an gane ko mun fara ne garin tawa muka yi wani littafi risalatun fi da'wati ila Allah ta Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen akwai ka'idodin da'awa a cikinta duk da yake wannan misalai ne kamar bai halaka koma cikin waɗansu littattafai da malamai suka yi cikin ad-da'wati ila Allah wanda da'awa ma yanzu musamman kashfi ne ana karatunsa a jami'o'i na musulunci na duniya muka zo garin maradi a bara da ke zance muka yi muqaddimatu adwa'il bayan ta littafin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da muka kare sai muka zo nan zandar a bara a wani masallaci da ake kira masallacin juma'a a kanya ko muka yi littafin aqida at-tahawiyya wanda ta tattaro ka'idodi na aqida masu yawa a cikinta sai dai muna ba da shawara sai mutum ya kara da wani littafi wanda zai taimaka mishi wajen fiddo ka'idodin aqida sunansa al-qawaid al-usuliyya al-mu'athira fi masail aqidati ahli sunnati wal jama'a war radd 'ala al-mukhalifin wannan littafi doktora ce da aka rubuta a jami'ar madina ba a samun littafin anan amma dai sai kasar saudiya kuma yan an same shi ana iya a yi photocopy a ba yan uwa to bayan mun yi wannan a bara nike zance sai muka koma aka dakatar da daura yanzu kuma bana da allah ya kaddari muka samu lokaci sai muka ga to yanzu a ɗauko kuma wani hacks a ga yadda za a yi a ƙara da wasu to shine yanzu muka ɗauki muka zo kwanni a kwanni muka yi daura guda biyu daura ta farko muka yi ta ne kan wato alkawa'id albahriya al'ilmiya wa kaifiyatu mu'alajatul mawdu'at yadda mutum zai bincike na ilimi kuma yadda in an baka maudu'i ga ka'idodin da za ka bi ba wai haka ne kawai da an baka maudu'i ba kawai ka je ka yi haka sagaga ga ka'idodin da za ka bi insha Allah ta'ala abin zai zo maka da sauki sannan kuma muka yi daura ta biyu duk a lokaci ɗaya ne akan alqawaid ko almasail almashhura fi ulumil qur'an wanda muka ɗauki wannan littafi na al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti mas'alolinsa guda 80 da ya kawo muka yi bayani akan su a takaice saboda ba zai yiwa ba duka kamar yadda muke mabalagan nan muna dan tsakarwa ne inda muke ganin akwai wasu abubuwa da ake bukata a gaugauce to sannan daga nan kuma sai muka zo maradi abin nan maradi maradi ashe kafin ma mu zo kwani sai muka je maradi a bana muka fara da wani littafi muzakkiratul mukhtasara fi ilmi sarf wadda muzakkira ce da aka sassa Saudiya ta dauki nauyin aka yi ta aka karantar da al-khutaba da malamai na kasar Saudiya su san ilmi sarf to na ga littafin yana da kyau kwarai da gaske sai muka karantar da shi kuma muka gaya ma 'yan uwa akwai wani littafi da aka yi a nan yankin mu ana samun shi shine al-mabadi'us sarfiyya na wani Sheikh Abubakar Tiyam da yake kasan Mali ina fata ana fahimta ta to nan kuma da muka zo kullu muka yi ulumul qur'an da kuma wancan al-qawaid al-bahthiyya al-ilmiyya sai muka je tawa a bana kenan sai muka yi littafin manzumatul baiquniyya sharhin manzumatul baiquniya saboda mutum ya san yadda ake ta'amul da ilimi da mustalahul hadith yanzu kuma gashi Allah ya kawo nan ya kawo mu nan da magaram sai muka dauki ilmul balagha wa alaqatuhu bil qur'ani was sunnah in Allah ya ba mu iko lokaci bai kure ba muna tunanin za mu je garin difa can kuma za a yi alqawaid al fiqhiyya sauran kuma da suka yi saura ba mu taɓa usulun tafsir tunda mun yi adwa'ul muqaddimatu adwa'ul bayan amma da yake shi yayi tarkiji ne akan tafsirul qur'ani bil qur'an muna son za a yi wata daura da take da alaka da usulun tafsir zuwa gaba insha Allah ta'ala sannan kuma akwai usulul fiqh ko da alwarqat na imam al-haramain aka samu za a iya gabatarwa ina ganin cikin ulumul ala ba su wuce guda uku da suka yi saura ba muna tunanin shekara mai zuwa insha Allah ta'ala su ma za a gabatar akan su kuma dukkan waɗannan karatuttukan za a same su cikin group namu na telegram telegram duka akwai su insha Allah to ina ji barakallahu fi sai hakuri saboda lokacin sallah kuma a jadan shirya masalla insha Allah kenan a aikin mu na gaba akwai wa'azi a bakin tasha an masallaci tsakanin magarba da lisha a radio biyar sai karfe tara insha Allah akwai darasi da kare tara zuwa karfe goma na dare subhanaka allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu gobe gobe akwai daura gobe akwai daura insha Allah gobe da jibi insha Allah ana kuma yau ne shin ne ce da bakin mata kuma da rabin gobe subhanaka allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik